السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم عشرين لشدة قوات رمضان إجراء المنزل الله صلى الله تعالى عليه وسلم جمهور علينا يقولون ثلاثين لشدة والليلة شهر قوة جولاي ميلادية جمهور شاكر Allah ya sake dawo da mu gidan maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna don ci gaba da gudanar da tafsiri na maulanmu sahibul faidati a Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fi da tafsir mai jan baki a sayi sunusi bello mai fassara maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وبش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنتم نجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أن ظلمتم أنفسكم باتكاذكم العجل فتوبوا إلى بارعكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الكمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة يغفر يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعال به بنظرة تأتي لنا بالزفر والحمد لله ينوى waɗannan ayoyi da aka karanto su cikin ayoyi waɗanda shehu ya gaya mana cewa zakarallahu tabaraka wa ta'ala fi hazi surati an ni'amal lati an amaha ala bani isra'ila wa hiya ashara a Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ni'imomi guda goma waɗanda ya ni'imta bani isra'ila da su qabaluha bi asharin min al khaba'is maimakon Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ni'ima su saka da kyakkyawan aiki sai suka saka da mummunan aiki fa anzalallahu alaihim asharata anwa'in min al-iqab to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan musu da nau'i nau'i na azaba kala goma su ma Allah ya musu ni'ima goma suka saka da mummuna goma sai ya musu azaba goma waɗannan daga cikin ayoyin ni'imomin shine aka karanto wanda in Allah ya yarda za mu fassara su a gurguje don dama imamu siyudi ya bade cikin tafsirin wato wannan aya ta ƙarshe ya faɗi nimomi guda uku daga ciki shine al-inja'u min fir'auna kubutar da su bani isra'ila da aka yi daga sharrin fir'auna wa falakil bahari da tsaga teku ya koma kamar dutse suka shiga suka wuce wata zilil gamani da inwantar da gizagizai a kansu sannan imamu suyudi imamu sawi shi kuma ya faɗi cikin hashiyarsa ya faɗi sauran ragowar shi ne al'afu ya Allah ya yi musu afuwa wa gufrani khadayahum ya gafarta kurakuransu wa itiyanin musal kitab annabi musa kuma ya zo musu da littafi shine at-taura wal hadra allazi tafaddalat minhu isna asharata aynan sannan dutsen da annabi musa ya daka da sanda ya fidda idanuwar ruwa goma sha biyu kamar famfo wal ba'd ba'd al-maut sannan bayan Allah ya kashe mutum 70 cikin su ya tashe su wannan duka cikin nemomi ne da Allah yi wa bani Isra'ila wa in zalil manni was salwa alaihim da saukar da darba na zuma da soyayyin yan shila da aka yi musu to sannan sai ambaci munana guda goma su kuma da suka saka wa Allah da shi shine qaulihim samina wa asaina mun ji mun ki saboda rashin kunya irin na bani Isra'ila sai da aka daga dutse fa daga ƙasa dutsen ya tashi kamar zai danne su kuma ba wani laifi aka yi ba fa cewa aka yi a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi akwai shari'a da ta ba da daman duk wanda ya zina a jefe shi in yana da mata wanda ya sata a yanke mar hannu sannan wanda ya sata a yanke mai hannu wanda ya kashe wani a kashe shi sai suka ce wasu mutu yadda ba ai an ma gara ma bautar dan maraki ma ibada bautar dan maraki ai ba waɗannan hukunce hukunce a ciki bayan fa abin da ya faru na bala'i a cikin su Allah tabaraka taala ya daga dutse kamar zai danne su annabi Musa yana ga musu ku yadda ba suna cewa samina wa asaina mun ji mun ki suna kallon dutsen har sai da dutsen ya zo suka kwanta a ƙasa ba zai danne su suna kallon dutsen suna sannan zai suka ce to mun yadda shi yasa har yanzu sujadar yahudu in ka kalla ko da a tibiyar hannun za ka sujadar su haka ne ba sa duka sai suna yi suna kallon sama kamar har yanzu suna tunanin dutsen zai faɗo to shi ne cikin abubuwan da suka saka da shi kenan sannan wata khazimul ijla suka riƙi ɗan maraƙi abin bauta wa ƙaunin arinallah jaharatan suka cewa annabi musa ka nuna ma allah mu gan shi ƙuru-ƙuru watabdilin ƙauli allazi umiru bihi sannan suka juya magana da aka yi musu umarni da shi wa qaulihim da fadin su lan nazra ala da'amin wahidin mu ba za mu haƙura wato da abinci kala ɗaya ba wata harifin kalmi da juya maganan Allah wata wallihim anil haqqi ba da zuri da juya wa gaskiya baya bayan bayyanarta wa qazawatu qulubihim da bushewar zukatansu wa kufrihim bi ayati llahi da kafircewar su ga ayoyin Allah wa qatlimul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annaba da suka rika yi ba da haƙƙi ba wannan su ne guda goma waɗanda suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala shine zamu dan karanto su a gurguje na يا إسرائيل Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce Yakubu bani Isra'ila هو أولاد يعقوب wato bani Isra'ila sune ƴaƴan annabi Yakubu بن إسحاق dan annabi Ishaqa بن إبراهيم dan annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam والكتاب هنا wato maganar da Allah yake yi a nan لليهود ya gana ne da yahudu المؤاسرين waɗanda suka hada zamani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a garin madina الذين كانوا حوالي waɗanda suka kasance suna gefen madina من بني daga قريظة bani ƙuraiza نعم وبني النبير da banin nadir لأنهم أوفر الناس هزا abinda ya sa wato khidabin ya fuskance su sun fi kowa samun rabo في هذه a النعمة cikin wannan nima وأصابهم كفرا nan sun fi kowa kafirce wannan nimar ga su yahudu ga shi a cikin littafin su an yi alkawari da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga iyayensu da kakanni sun mutu ga shi su sun riske shi kaga babban rabo amma kafirce mai shine babban tsiya اذكروا sai نعمتي Allah ya ce ku tuna ni'imar da na yi muku التي خصصت bance ku da ita وأوفوا بعهدي ku cika alkawari na الذي أهدت إليكم wadda na rike ta zuwa gare ku وهو أنكم إن أدركتم محمدا alkawarin da muka yi da ku a littafin ku shine in kun riski zamanin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لتؤمنن به za ku yi imani da shi ولتنصرنه za ku taimake shi ولتبينن za ku bayyanar da sifofinsa da ke cikin attaura أنكم في كتابكم wanda ke cikin littafin ku ولا ba تكتمونها za ku koye ba أوفوا بعهدكم to ku cika alkawarin ku ku gaya mutane akwai sifofin annaba a cikin attaura بأن أدخلكم جنتي idan kuka yi haka ni kuma zan shigar da ku aljannata وأبيح لكم النذر sannan zan halatta muku duba zuwa ga fuskata Mm.
وإياي فارهبون kar ku ji tsoron kowa sai ni أي kuma da فلا gaskiya kawai ترهبوا أحدا غيري kar ku ji tsoron wani daya in ba ni ba وآمنوا ku yi imani يا بني ya ku إسرائيل bani isra'ila لما أنزلت على da abin da محمد na saukar a bisa annabi muhammadu رسولي sallallahu alaihi wasallam manzona لأنه مصدق domin cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'anin da yazo da shi mai gaskatawa ne لما معكم da abin da yake tare da ku من التوراة na daga attaura ولا تكونوا يا بني إسرائيل kar ku zama ya ku ƴaƴan babban mutum annabi yaqubu أول kar فريق ku zama ku ne farkon jama'a كافر da za ku kafircewa wannan annabi zababbe أي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam وما أنزل عليه من da kuma القرآن.
abin da muka saukan masa na daga alkur'ani ولا تستمتعوا الإيمان kar ku juya imani بالوجوه الدنيوية da kayan kwaɗayin duniya ku ba da imani a baku duniya kar ku yi haka وكيا an haka ito أن كعب بن الأشرش cewa ka'abu dan ashrafu قال ya ce للأحبار wata rana ya nemi malaman yahudu ما تقولون في sai محمد ce kai ku zo me za ku gaya mun a cikin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالوا sai suka ce إنه نبي a ai annabi ne قال له sai ya ce musu كان لكم عندي صلة kun ga kuwa kun ga kuwa kuna da wata akwai wata sadarwa da na so in sadar da ita zuwa gare ku da wata kyauta da na so in ba ku لو كنتم غير هذا amma da ba ku faɗi wannan kalmar ba da na ba ku قالوا sai suka ce أجبناك من غير تفكر ai dama mun baka amsa ne ba mu yi tunani ba amma ka bari za mu yi tunani فأمهلنا نتفكر saboda haka kaɗan jirkinta mana kaɗan za mu yi tunani وننظر في التوراة za mu duba taura فخرجوا sai suka fita وبدلوا نعمة المصطفى sai suka je cikin attaura suka caccanza sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ke ciki بنات الدجال suka juya ta suka mai da sifofin dujal a wurin ثم رجعوا to sai suka dawo wurin kawo وقالوا ذلك sai suka gaya mai ai gashi gashi gashi gashi ai da ba mu fahimta bane kaji kaji kaji suka juya magana فأعطى كل واحد منهم sai- ثمن sai ya ba kowane ɗaya daga cikin su wasu yan kuɗi kaɗan ولا تلبسوا الحق shine Allah ke gaya musu wala tashtaru bi ayati samanan qalilan نعم ya za a zo ga gaskiya kun faɗe ta amma saboda wani abu na duniya ɗan kaɗan za ku ba da gaskiya a baku kaɗan kun ba da imani an baku kafirci kun ba da lahira an baku duniya kun ba da abin da baya karewa an baku abin da zai kare to shine Allah ke gaya musu wala talbisul haqqa kar ku cuɗanya gaskiya الذي هو ذكر محمد صلى kar ku الله عليه وسلم cuɗanya gaskiya wanda wannan gaskiya shine zikirin Muhammad saboda haka kaga kana da damar da in ka zo wala talbisul haqqa ka ce sallallahu alaihi wasallam الله.
wannan haƙƙan annabi ne Mm.
وصفته da sifofinsa التي في كتابكم wanda yake cikin littafinku إجماعي da ƙarya ku je ku juya ku mai da ƙarya a wurin بذكر الدجال ku je ku juya sifofin manzo Allah da ambatan dujal وتكتم ku الحق boye gaskiya الذي عندكم wanda yake wurinku من ذكر محمد na ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam وصحة رسالته da kuma ingancin manzancin shi لأنهم يقولون domin يقولون
domin ce- domin cewa su yahudu suna cewa ما رأينا في التوراة صفة محمد ai mun caja a taura mun duba ta ciki da waje ba mu ga sifofin Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam وأنتم تعلمون alhali kuna sanafa akwai sifofin kuke faɗin haka أنه حق kun tabbatar annabi gaskiya ne annabi ne مرسل manzo ne sallallahu alaihi wasallam daga Allah وأقيموا الصلاة kai yahudu bani isra'ila ƴaƴan babban mutum annabi yaqub ku tsaye da sallah يا بني إسرائيل ya ku ƴaƴan isra'ilu annabi yaqub وصلاة المسلمين kuma in za ku yi sallan kar ku yaudar mutane ku yi irin ta musulmi
وآتوا ku الزكاة ba da zakka كزكاة المؤمنين kamar irin zakkan muminai wanda suka sallama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam واركعوا مع الراكعين sannan ku rika yin sallah tare da masu yin sallah وهم محمد su ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa نزل في علماء اليهود wannan aya ta sauka ne a cikin malaman Yahudawa كانوا يقولون sun kasance suna cewa لفقرائهم suna gaya wa talakawansu الذين لا مجمع لهم wa- فيهم in suka kalli mutum suka ga ba komai ba za a dan tatse shi ba bai da komai sai su ce mai آمنوا kai ku je بمحمد ku yi imani da Muhammadu فإنه حق Ah, Muhammadu gaskiya ne ku je kawai ku yi imani saboda bai da komai ba za a tatse komai a wurin shi ba ويقولون amma للأغنياء idan suka ga mawadata masu dan maiko
نرى فيه بعض علامات نبيهم Sai su ce, في "To." آخر الزمان to gaskiya shi dai muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ga waɗansu 'yan alamomi dai haka kamar wasu alamomi na cewa shine annabin ƙarshen zamani دون بعد amma dai bai cika su duka ba akwai saura ku bari mu gama bincike kar ku bishi tukuna فانتظروا ku dan الاستيلاء saurara tukuna mu gama sai ya gama cika wannan wannan a asibobi sannan sai ku bishi ba wani abu suke so ba so suke su ringa dan karban abin da ke hannunsu
وإذا شاورهم أتباعهم amma su mabiyansu yahudu in suka nemi shawararsu قالوا sai su ce لا la kar ku bi shi ليس بنبي ba annabi bane ثم وفق الحق تعالى Hmm?
ثم وفق الحق sannan تعالى Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kwabe su من عرف الحق ya kwabi duk wanda ya san gaskiya وحرم نفسه من sannan ya haramta wa kansa bin gaskiya sai Allah ya kunyatar da shi من أهل الكتاب daga cikin su ahlul kitabi وقال sai ya ce أتامرون الناس بالبر ku yanzu ku rika umurtan mutane da aikin kwarai kyakkyawan aiki وهو الإيمان shine ku rika cewa aminu bi muhammadin ku yi imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam وتنصرون أنفسكم amma ku kuma ku hana kawunan ku أين تشركونها في الكفر A- ya والعصيان kuke kyale kawunan ku a cikin kafirci da saban Allah kuna ingiza wasu cikin imani da bin Allah وأنتم تتلون الكتاب alhali kuna karanta littafi وهو التوراة shine at-taura النارقة wanda at-tauran nan da za a bashi shi kadai ma magana yake من وجهه yana faɗin sabobin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam أفلا تأكلون wai ku ba ku da hankali ne سوء فعلكم ba za ku hankaltu ku fahimci mummunan aikin ku فترجعون ballantana ku da ku tuba ثم أشار الحق To sannan تعالى Allah tabaraka wa ta'ala yayi nuni إلى الدواء ya zuwa ga magani to wannan dai cuta ce wannan abu da kuke ciki yahudu amma ga magani فقال sai ya ce يا من ابتلي بالر- بالرئاسة ya kai wanda aka jarabce shi da san shugabanci والجاه da san girma واستكبار واستكبر عن الانقياد da لأحكام girman الله da girman kai daga barin sunkuyawa hukuncin Allah التي جاءت بها الرسل wadda manzanni suke zuwa da ita من عند الله daga wurin Allah استئن على نفسك to in ka kasa duk mai girman kai mai son shugabanci da son girma wanda ya kasa bin Allah to abinda ake so ya nemi taimakon Allah din نعم استئن على نفسك ka nemi taimako a bisa zuciyarka mai son girman nan بالصبر ka dinga yin haƙuri وهو الصوم ma'anan haƙuri azumi azumi ya haɗe abubuwa guda uku shi yasa ake kiran shi a a a shahar sabri نعم a asaumu nisfu sabri azumi ya haɗe a asabru ala da'atin lahi wasabru an maharimin lahi wasabru an wasabru ala aqdarin lahi mulimati to shi yasa ake kiran azumi haƙuri duk abin da ake cewa haƙuri azumi ya tare shi
والصلاة sannan ku hada da sallah in dai za ku yi azumi ku yi sallah zuciyarku za ta sauka daga wannan san girman da girman kai ku ba Allah yadda ya kamata في الجماعة kuma ku rika yi a cikin jama'a وإنها لكبيرة domin cewa ita sallah wallahi mai girma ce أي سكينة ai tana da nauyi a zuciya da wuya ka ga mutum in ba yayi da gaske ba ka ga ya iya kula da sallah musamman a cikin jam'i din nan.
إلا على الخاشعين sai dai wurin masu tsoron Allah su ne kawai ba sa jin nauyin ta zaka sun tashi sun yi ta a cikin nishadi الذين سكنت حلاوتها في kamar an tambaya Allah su wane ne masu tsoron Allah sai ce su ne waɗanda sallah ta sami gindin zama a zuciyarsu Mm.
وهم الذين ي... وهم الذين يتقون su ne waɗanda suke tsoron Allah أنهم ملاقو ربهم wato su ne su ne suka sakankance suka tabbatar cewa za su hadu da ubangijinsu بالبعث wato lokacin tashin alkiyama وأنهم إليه راجعون sannan kuma duk abin da suke za su koma ne zuwa ga ubangijinsu ويجازيهم sai ya saka musu ثم ذكر بني إسرائيل to sannan Allah tabaraka wa ta'ala har wa yau dai ya ƙara ambatan su bani Isra'ila dinnan yayan annabi Yaqubu alayhi salam dan annabi Sa'ad dan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam بنعمه ya ambace su da ni'imominsa ليشكروه wai dan su gode mishi وأنه تعالى فضله Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita bani Isra'ila yayan annabawa ne yayan manyan shi kanshi Allah baka duba in zai kira su ya bani Isra'ila yake cewa ya ku yayan babban mutum ya ku yayan bawan Allah ya ku yayan tsarkakakken Allah ya ku tsarak- ya ku yayan a, a, a, a, mutumin Allah duk sunan Isra'ila shi Isra'ila annabi Yaqub su kuma su ne yayansa to Allah ya musu falala shine ke ga musu dan su gode فضلهم على آلة زمانه Allah ya ce na fifita ku a bisa alam ɗin zamaninku وقال لهم sai ya ce da su واخشوا يا بني إسرائيل ya ku wani isra'ila ku ji tsoro حساب يوم القيامة ku ji tsoron hisabin ranar alkiyama وعذابه يوم لا تجزي نفس da azabar ranar alkiyama ranar da rai mumina ba ta iya biyan bashin rai wadda take kafa كافرة شيئا ما من الحقوق koya abu yake na daga haƙoƙi in dai kai mumini ne ɗan uwanka babanka ko ƙaninka ko sarkinka ko yayanka ya zama kafiri to ba za ka yi mai komai ba a gaban Allah matukan mutum ba musulmi ba ne sai dai in musulmi ne mai zunubi to shine za ka iya yin wani abu in ka kai kai amma in mutum kafiri ne ko babanka ne kauce ka ba magana ba ba ba ba wata magana a kan shi ثم ذكره بنعمته wato Allah yana gaya musu wannan ne dan abin da suke faɗi cewa wasu duk laifin da suka yi iyayensu za su cece su saboda iyayensu duk annabawa ne a duba yadda suka dinga fitowa tun daga annabi Ibrahim alayhis salam annabi Ishaq alayhis salam annabi Yaqub alayhis salam annabi Yusuf alayhis salam haka haka haka har to shine suke cewa su duk abin da suka yi iyayensu za su cece su shi yasa su ko Allah ma in sun ga dama sai sai su gaya mai magana ba abin da ya dame su Mm.
ثم ذكرهم بنعمته to sannan Allah ya tunatar da su da ni'imarsa الأولى ta farko وقال ya ce musu يا بني إسرائيل ya ku bani Isra'ila اذكروا نعمتي التي ku tuna ni'imata wadda na ni'imta ku da ita بها على أصلابكم أنعمت بها على أصلابكم wadda na ni'imta wato na ni'imtar da ita a bisa iyayenku da kakanninku wanda suka shuɗe وذلك حين أنجيناكم wato wannan ko ya faru ne lokacin da na kubutar da ku من عذاب فرعون daga azaban nan ta fir'auna ورعته da, da jama'arsa الذين كانوا يذيقونكم wadda suka kasance suke ɗanɗana muku matsanancin azaba ويذبحون أبناءكم suna yanka 'ya'yanku maza المولودين waɗanda aka haifa ويستحيون نساءكم suna raya 'ya'yanku mata يتركون بناتكم suna kyale 'ya'yanku mata مع tare da أمهاتهم iyayensu mata don su bautar da su وفي ذلكم kai a cikin wannan abu da fir'auna yake aikata muku الذي ذكرنا من wannan da التنبيه- muka ambata من التنبيه na yanka 'ya'ya ƙanana والاستهياء da kuma raya mata بلاء wannan bala'i ne أي مهنة ai jarabawa ne من ربكم daga ubangijinku وابتلاء kuma عظيم ibtila'i ne mai girma صفة للبلاء sifa ce azimun dinnan sifa ce ta bala'in da ya faru da su واذكروا هذه النعمة ku tuna wannan ni'ima وتحصلوا بالإيمان ku yi kokari ku sadu da imani بمحمد ku yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam من مهنة أخرى kar ku je ku hadu da bala'i na biyu kuma wannan bala'in da fir'auna ya dinga yi yana yayyanka ku ya yayyanka iyayenku da kakanninku to ku yi hankali tunda Allah ya kawo ku wannan zamani kuka hadu da annabi Muhammadu ku yi kokari ku sallama masa in ba ku sallama masa ba to za ku shiga wuta mala'iku ne za su yayyanka ku Mm.
ثم ذكرهم الحق تعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata musu نعمة نعمة أخرى ni'ima ta biyu kuma وهي فلك البحر shine tsage kogi da aka yi an tsaga musu ruwa وإجراء العدو
da kuma وإجراء العدو.
da kuma nutsar da makiyinsu fir'auna وقال Allah ya ce واذكروا أيضا ku tuna dai kuma ya bani isra'ila حين فرقنا lokacin da muka wato wato raba muku بحر الكلزوم tekun kulzuni إلى إثنا عشر مسكنا muka raba shi hanya hanya goma sha biyu لعدد أسباب بني إسرائيل adadin kabilun bani isra'ila su kabila goma sha biyu ne amma da annabi musa alaihi salam ya taki ruwa da sandar shi kawai sai hanya goma sha biyu ta bude kamar dutse kowa ga hanyar da zai bi kowace kabila ga hanyar ta حتى خلصتم إلى الشام har sai da suka kai sham syria
فأنجيناكم to sannan muka tseratar da ku وأغرقنا آل muka فرعون nitsar da jama'ar fir'auna وأنتم تبصرون wannan ba duk akan gidanku ne in ma ba ku gani ba an gaya muku dan kakanninku ne abin ya faru da su غرقهم وهلاكهم nitsar da su da halakar da su din وقلتم يا موسى sannan kuka dawo kuka ce ya musa إن قلوبنا kai, zuciyarmu لا تسمع gaskiya ba ta natsu ba saboda tsoron fir'auna tsoron fir'auna ya cika zuciyarmu gaskiya نعم أن فرعون قد غرق حتى أمر mu الله البحر mu ba mu yadda ma fir'auna fa ya mutu ba gaskiya نعم duk da dai mun ga ruwa ya nutsar da shi amma hatsabibi ne ba yana ba iya fitowa ya ci gaba da yanka yaran mu fa حتى أمر الله to sai البحر.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa teku fito da shi fito da gawar shi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya to shine sai teku sai aman shi sai gashi فنظر- فنظرتم إليه me sai suka ganshi فاشكروا هذه النعمة Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima fa da ne mu التي أنعمت بها على wadannan أصحابكم wadannan ni'imtar da kakanninku da ita واتبعوا هذا النبي ku bi wannan annabi الذي لم يكن له علم بهذا wannan abun nan fa da yake gaya muku ba bai da ilimi akai ba حتى علمته ni وحي.
nake sanar da shi wahayi nake mai na gaya mai abin da ya faru ثم ذكرهم الله ai ya تعالى.
ishe ku in ba dan taurin kai irin na yahudu ba mutum ya zo ya dinga baka labarin gidanku iyayenka kakanninka kaza ya faru kaza ya faru kuma cip cip yadda aka yi kuma kai ka san ba karantawa yi ba Allah ne yake gaya masa amma duk da haka.
ثم ذكرهم الله تعالى نعمة التوراة نعمة التوراة sannan Allah tabaraka wataala ya tunatar da su ni'imar sakko da taura التي أنزلها على موسى wadda aka saukar da ita a bisa annabi Musa عليه السلام alayhi salam وتوبيخه على عبادة الإجل da kuma wato kunyatar da wanda suka yi bautar dan maraki فقال shi تعالى ubangiji ta'ala ya ce واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna dai har yau ya ku bani Isra'ila حين وعدنا موسى lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa أن يصوم muka ce da shi ya azumi أربعين ليلة kwana arba'in بأيامها متوازنة wato da daren da ranar ya hada su duka ya azumce su a jere ba ci ba sha kwana arba'in da rana ba ci da daddare ba ci sai da ya kwana arba'in wannan shi ake kira saumul wisali na to wannan shine azumi da ake yi na kwana arba'in akwai azumin kwana uku wanda annabi zakariya ya yi akwai azumin kwana bakwai da azumin kwana takwas sannan akwai azumin kwana arba'in wannan na annabi musa ala nabiyina alaihi salatu wassalam نوديه إن إلهها muka yi alkawari cewa in yi wannan azumi na kwana arba'in za mu bashi attaura فلما to a nan ne a nan ne za a gane kaga bayin Allah mafi yawa halwar da suke shiga in sun fito sai ga sun fito da wani sako wannan sako kuma bai saba alkur'ani da sunna ba za ka ga yana kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida an mutum ya kwana arba'in bai karya ba bai gulma ba bai annabimanci ba bai ci haramun ba to hikima za ta bullo a zuciyarsa kuma za ta ringa sauka akan harshensa wannan shine matafiyar su waɗannan zababbun bayin Allah din da ake ji suna maganganu ba ka gane ba cin haramun ne ya janyo ba za ba zai ka gane ba da ƙarya da ƙazafi da gulma da mugun nufi su kuma sun tsarkake zuciyarsu babu sharri a ciki na'am فلما أتى الوعد lokacin da alkawari ya zo جاءه جبريل to sai jibril ya zo wurin annabi musa alaihissalam على فرس akan wani doki يقال له ana cewa da dokin فرس الحياة dokin rayuwa ليذهب به saboda ya dauki annabi musa ya tafi da shi فلما رآه الثاني lokacin da samiri ya hango wannan doki na mala'ika jibrilu عرفه sai ya gane shi فقبل قبضة من أثر فرس sai ya tsuguna ya ɗebi ƙasar wato ƙasan kofatan dokin da jibril ya hau فلم تزل في يدي bata gushe ba a hannunsa yana dunkule da ita ya ɓoye حتى انطلق موسى إلى الدور har sai da annabi musa ya tashi zuwa ɗuri sina وكان الثامن معه samiri ya kasance ana tare da shi حين خرجوا من البحر lokacin da suka fito daga tekun nan da aka nitsar da fir'auna وأتوا على قوم يعقوب to ana tafiya sai aka zo aka iske waɗansu mutane يا suke bauta wa gunki نعم يقول على Mm, suna bauta wa gunki قالوا sai mutanen annabi Musa suka ce يا موسى "Ah, ya kai Musa اجعل لنا ai إلها noma da zai ka kera mana wani wani gunki a matsayin Allah كما لهم kamar آلهة yadda waɗannan suke bauta nasu gunkin mu ma da ka mana namu ai ووقع في نفسه to sai sai الفتنة samiri ya ji a zuciyar shi cewa lallai ta wannan hanya zai iya cutar da mutanen annabi Musa من هذا الوجه daga wannan fuska ولما تمت أربعين lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa ya ce musu ku bar wannan magana cewa a kera muku shi Allah ai ba abu abin da ya kama da shi za ku karɓo muku a cikin wannan littafi akwai hukunce hukunce baki da to da annabi Musa ya tafi kwana arba'in ولم يرجع موسى bai dawo ba قال هذه sai sami هاتوا الخلوة خلية ina wannan gwalagwalan التي استعرتموها wadda kuka arota من قوم فرعون daga jama'ar fir'auna فتنئت الخلاء lokacin da aka tara wannan gwalagwalai صابها السالي to shikenan sai samiri sai ya kera إجلا في ثلاثة أيام kwana uku kawai yayi yana kerawa da wannan zinaren da wannan gwalagwalan yi dan maraki na, na, na zinari ثم ألقى فيها القبضة to sannan wannan kasan da ya ɗiba na التي أخذها من تراب حافر فرس na na kofatan dokin jibrilu sai ya dura a cikin wannan dan maraki فصار إجلا kawai sai ya tashi da rai saboda ka'ida dokin jibrilu in ya taka wuri da ya duk inda ya taka wurin ya rayu
جسدا له قوى sai ya zama gashi da jiki har ma yana kuka irin na dan maraki din قال تعالى sai Allah ta ce اتخذ قوم موسى من mutanen annabi Musa sun riki dan maraki bayan tafiyarsa munajati من هليهم إجلا daga wannan gwalagwalai da suka aro da dan maraki suka ah, جسدا له قوى eh, suka yi masa gashi da jiki kuma har yana kukan dan maraki din فقال للقوم to sai ya ce da jama'a هذا إلهكم wannan fa wannan dan maraki shine ubangijinku kuma shine ubangijin annabi Musa shi kanshi ونسي mantawa ya tafi neman Allah ga Allah kuma ya bashi Samir ya gaya musu haka فأقبلوا كلهم kawai gaba ɗaya duk sai aka dawo aka tafi a wurin ɗan maraƙi aka kama bautar ɗan maraƙi إلا هارون sai dai annabi haruna shi kadai ne bai bai shiga ba وهذا هو معنى قوله to wannan shine ma'anan faɗin sa ta'ala ثم التقطوا الإجلة summa takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun نعم. الذي تا الذي ساقه السامري shine ɗan maraƙin da samiri ya wato ya sassaka من بعد bayan tafiyar annabi Musa wannan ɗan maraƙi din sufaye suna amfani da wannan kalma suna kiran kuɗi ɗan maraƙi suna kiran san girma ɗan maraƙi suna kiran san zuciya ɗan maraƙi shi in kana bin za su ce da Allah dan maraƙin nan shi ma kona shi mana yadda annabi Musa ya kona dan maraƙin Samiri wannan san girman da Allah a bashi wannan san kuɗin da ake da Allah a bashi to su- suna yin amfani da wannan Mm.
من بعده أي من بعد ذهاب موسى إلى ميعادنا wato bayan tafiyar annabi Musa zuwa alƙawarin mu وأنتم ظالمون eh ku- ku- ku- wato ku- kun zalunci kanku بوضعكم العبادة في kun ميعادنا.
zalunci kanku dan kun aje ibada a wani mahallinta فلما رجع موسى lokacin da annabi Musa ya dawo أحرق الإجلة sai ya ɗauki wannan dan maraƙi ya kona shi وزر آه، وزر وزاره في البحر wazara'ahu fil bari ya zuba tokar a teku a ruwa فشربوا من مائه kawai sai bani isra'ila suka zo suna ɗiban ruwan suna sha su ubangiji saboda shakiyanci فربت قلوبهم shikenan sai Allah ya sa cikin sai ya kumbura فتابوا sai suka ce Allah mun tuba ولم تقبل توبتهم Allah ya ce ban karba ba دون أن يقتلوا أنفسهم sai suka ce wa annabi Musa to ya zamu yi yanzu Allah ya yabe sai Allah ya ce ka ga musu kashe kawunan su
ثم عفونا عنكم to in suka yi haka sai in yafe musu ذنوبكم in yafe musu zanuban su من بعد ذلك bayan kashe kawunan su da suka yi التوراة التوراة وقتل النفس
bayan saukar da taura da kuma kashe kawunan su لعلكم تشكرون Mm, ko kwa samu ku gode wa Allah أي لكي تشكروا تشكروا الله ai duk wannan Allah ya yi muku ne don ku gode masa على العفو والنعمة a bisa afuwar da ya yi da kuma ni'imar da ya muku وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون yawwa
نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Musa at-taura da shari'o'in da ke cikin at-taura don ku zama shiryayyu ne ba don ku halaka ba ثم ذكر الحق to تعالى sannan Allah ta'ala ya ambata كيفية توبة ainihin kaifiyar yadda suka tuba din wanda suka bauta dan maraki Allah ya gaya mana yadda suka tuba sai ya ce واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna da ya ku bani Isra'ila هذا هو الإنعام الخالد wannan shine ni'ima ta biyar إذ قال موسى لقومه lokacin da annabi Musa ya gaya wa jama'arsa الذين عبدوا العجل waɗanda suka bauta dan maraki din nan يا قوم ya ku jama'ata إنكم ظلمتم أنفسكم cewa ku ba kun zalunci kawunan ku أي ضررتم أنفسكم ai kun cuci kanku بإيجاب العقوبة عليها saboda kun zo kun wajabta wa kanku azaba kun janyo Allah zai azabtar da ku باتخاذكم العجل ta hanyar rukon dan maraki da kuka yi إلها kun mai da shi Allah أي معبودا ai abun bauta قالوا sai suka ce أي شيء ندع قال nasna'u ندسنه ya Musa to ka ga ka tambayi ubangiji yanzu ya zami kenan قال sai ya ce وتوبوا إلى بارئكم ku tuba ya zuwa ga mahaliccinku الذي خلقكم wanda ya halicce ku وصوركم ya suranta ku فأحسن sannan صوركم ya kyautata halittar ku فاقتلوا أنفسكم abinda za ku yi ku kashe kawunan ku kawai أي يقتل البريء منكم المجرم ma'ana wanda bai bauta dan maraki ba ya kashe wanda ya bauta dan maraki da وكا- وكان الرجل يرى أباه to aka zo aka yi layi za a kashe juna sai kuma sai mutum ya kalla sai ga baban shi وابنه wani a cikin wanda suka bauta dan maraki wani kuma sai ga dan shi yana cikin wanda suka bauta dan maraki wani kuma sai ga dan uwan shi أو سهره wani sai ga sarkin shi أو صديقه wani sai ga abokin shi أو wani قريبه kuma sai ga makusancin shi فلم يمكنهم التنفيذ to في sai أمر suka- الله.
sai suka kasa yin yadda Allah ya ce sai kowa za a kai jikun kuma a ce tofa to wannan kisa kuma ai ba zai yiwu ba kenan وقالوا يا موسى sai suka ce ya Musa كيف نفعل wai ya za mu yi ne ne kana gani wannan fa babana ne wannan ɗana ne wannan wane ne wannan wane ne Musa yanzu muna ganin juna za mu kashe kanmu فأرسل الله عليهم سحابة sai Allah ya ce ku bari na san yadda za a yi sai Allah ya aiko da hadari baki kirin لا يفسر بعضهم بعضا sashen su bai ganin sashi da hadarin ya zo sai zama ba a ganin kowa وكانوا يقتلون sai Allah ya ce to ka gaya musu bismillah fara أنفسهم.
shi ke da Allah Musa ya ce bismillah ai sai kawai soka juna wuka ake kawai a cikin duhu haka aka ta yi نعم فلما كسر القتلى lokacin da kisa yayi yawa دعا موسى وهارون sai annabi Musa ya koma yayi addu'a da shi da annabi Haruna suna ta roƙon Allah وبكيا suka yi ta kuka وقال suka ce يا رب ya ubangiji هلكت بنو إسرائيل zaka halaka bani Isra'ila gaba ɗaya ba البقيئة waɗanda suka dan البقية.
rage din fa kenan ba yanzu waɗannan kuma za a kashe su kuma وكشف الله السحاب to sai Allah ya yayi hadari ونزلت التوراة sai a taura ta sauka وأمرهم أن يكفروا عن القتل sai Allah ya ce ka ga musu to ya isa a tsaya haka
فكانت القتلى sai ya zama adadin wanda aka kashe mutum dubu saba'in فقبل توبة من to sai Allah ya قتل.
ce shi kenan na ya karbi tuban wanda aka kashe ومن لم يقتل wanda ma ba a kashe wanda ya kashe shi ma na karbi tuban shi فتاب عليكم sai Allah ya ce duk ya ya ya karbi ya karbi tubansu إنه هو التواب الرحيم dama Allah shi mai yawan karban tuba ne mai jin kai ثم ذكر الحق تعالى to sannan Allah ta'ala ya ambata الإنعام السادس wato ni'ima ta shida وقال yace واذكروا يا بني ku إسرائيل tuna da yau ya ku bani Isra'ila وقت قول السبع آه، قول السبعين من أسلافكم lokacin da mutum saba'in din nan cikin kakanninku magabatanku suka faɗi الذين اختارهم موسى waɗanda annabi Musa ya zaɓe su حين ذهبوا معه إلى الطور lokacin da zai tafi da su ɗuri sina a zai munajati باعتذار عن عبادة الإجل wato bayan an yi wannan fa an ƙare sai annabi Musa ya zaɓi masu hankali mutum saba'in ya ce ubangiji ya gaya min cewa in kira ku a je a bada haƙuri ba a je a bada uzuri a je a ba Allah uzuri wannan abubuwa gashi gashi gashi shikenan annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in suka tafi
فلما انتهوا إلى الجبل lokacin da suka je bakin dutse أمرهم موسى sai annabi Musa ya umarce su بأن ينكسوا sai ya ce من ثمر الجبل ku ku tsaya a nan kasan dutse وسعي موسى عليه shi sai ya hau السلام kan kan dutse din فنادى ربه yayi munajati da ubangiji فأعطاه الله الألواح sai Allah ya bashi allina فلما نزل إليهم قالوا lokacin